الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا رانا اللهدي ترى قوة الربيع الثاني هجر مائكي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه, عليه وسلم a 1446 wanda ya muwafaka da 13 ga watan goma shekara 2024 miladiya haihuwar annabi isa da maryam salam za mu tashi a karatun littafin matnul ashmawi na mala abdulbari rahimahullah a darasinmu na bakwai kenan to za mu tashi bayani akan taimama malam ya gama bayani akan abin da ya shafi wato tsalki na asali da ƙarami da babba wato alwala da wanka bayan ya gama bayani akan su sai aka kawo taimama wadda ita taimama badali ce musanya ce na su waɗannan abubuwa ɗin idan babu su to sai ta wakilce su eh sai ta wakilce su lokacin da babu alwala ɗin ko babu abin da za a yi alwala ko kuma wanka ɗin babu wanka ko babu abin da za a yi wanka to shine sai taimama ta zo ta ta tsaya madadin wayancan sai a yi ibada sauraka ita badali ce eh to shine ma ce babu tayammumi wannan babi zai yi bayani akan taimama idan an ce a tayammumu a luga ana nufi alƙasdu shine nufi a istilahi kuma ana nufin taharatun turabiyatun tsalki ne na ƙasa e tusta'malu fil wajhi wal yadaini akan yi amfani da shi shi tsalkin ƙasa da a shafi fuska a shafi hannuwa to walit tayammumi fara'idun ita taimama tana da farillai jam'u farida jam'i ne na farilla abinda dole sai an kula da su wa sunanun tana da sunnoni abinda an ƙarfafa lallai a zo da su amma kuma ba a wajabta ba wa fada'ilu abinda shi kuma an so a zo da su wanda bai kai na sunnoni ba e sunan jam'u sunna fada'il jam'u fadila to sai fara da na farko fa amma fara'iduhu amma kaga farillan taimama to fa arba'atun Malai ce fa guda hudu ne. Anniyatu niyya wa hiya an yanwi yastibahata salati. To yadda ake taimama a wurin niyya a wurin taimama shine abu na farko idan ya zo abu ne na farko ita taimama ba a yin ta dole sai an rasa ɗaya daga cikin wa'ancan abubuwa da aka ambata in akwai janaba an rasa ruwa da za a yi wanka in ba janaba an rasa ruwa da za a yi alwala da su an gane kuma rashin yana iya zama na hakika yana iya zamowa kuma yana iya ɗaukar rashi na hakika a hukunci ta yadda misali ga ruwan amma ba halin a yi amfani da su amma kila ba lafiya ko ana jin tsoron in an yi ciwo zai zo sabo ko kuma ga ruwa kana gani ga rijiya amma baka da wasakin da zaka ɗebi ruwa kaga baka da iko to wannan kenan to wannan shine sai shari'a ta ce gudun kada ka zauna haka nan ba kai ibada ba to sai ka je ka nemi ƙasa kai taimama da ita sannan abin da ake taimama da shi duk abin da yake saman doron ƙasa inda ana kira ne da ƙasa ko ya sade da ƙasa a iya taimama da shi sawa'un turɗa ce sawa'un duwatsuna ne sawa'un yashi ne sawa'un laka ce da wasu malamai ma irin su daga cikin malikiya suka ce hatta ciyawa ma haki ma ana iya taimama da shi babu matsala an gane to shine abu na farko kai da za ka yi taimama da ake bukata shine niyya niyyan nan ya ake yinta shine neman halatta wato abinda hadisi ke hanawa kaga hadisi yana hana a yi sallah don ba a sallah da hadisi a fahimta to wannan kenan kaga sabanin wanka sabanin alwala shi wanka da alwala kana da zaɓi ɗayan abubuwa guda uku wajen niyya ko dai ka yi niyyar istibaha istibahatar salati ko kuma ka yi niyyar raf alhadasi ko kuma ka yi niyyar farilla za ka bayar da farillar da Allah ya ɗora ma ta yin alwala ko ta yin wanka kowanne ka yi yayi a can waɗancan kenan amma taimama akasin su ce su malaman malikiya suka ce a'a ba za ka yi niyyar ɗauke hadisi ba an gani sai dai ka yi niyyar neman halatta maka abin da hadisin ke hanawa shi ne sallah me yasa suka yi wannan magana to shi ne zai gaya ma dalili sai ce li'anna tayammuma saboda taimama mu a wurinmu la yarfa'ul hadasa bai ɗauke hadisi shi yasa can ba a yadda ka ka kulla niyya me dauki hadasi ba su a wurin su ko kaya taimama har yanzu fa anta junubu wannan janabar tana kawai wa inna ma uzuri ne shari'a ta baka dama ka yi ta domin ka bayar da ibada saboda in an ce sai ka samu ruwa to ba san sadda za ka same su ba ta iya yiwa lokaci ya wuce su kuma malamai suna kimanta lokaci fiye da komai a babin sallah na ba ta gane to shi yasa kawai a wurin taimama wannan abun kaɗai za ka yi a babin niyya abin da suka faɗa kenan wannan kuma shine almashhuru a mazhaba shine ya shahara a wurinsu amma akwai ƙauli wanda bai shahara ba shi ma akwai shi a mazhaba cewa taimama ɗin tana ɗauke hadasi sai dai ɗaukewa ne muƙayyadi ma'ana misali in ka yi taimama to kana gama sallah ta walwali an gane yauwa saboda haka e taimama na ɗauke hadasi amma ɗaukewan iya kammala sallar ka ne ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sallama farko kana yinta to kenan wancan hadasin yana ya dawo ya ɗauke shi ba wannan shi dalilin da yasa sun ka ce ba a sallan farilla biyu da taimama ɗaya kaji dalili cewa yanzu in ka yi azahar kana sun ka yi la'asar da taimama ka yi azahar to wajibi ne ka sake yin sake yin wata taimama an gane sannan shi dalilin da suka ce ba za ka yi taimama ba lokacin sallah bai ba ko kuma baka tashi yin sallah ba kai sai ka ji suna magana cewa dole a gwama ya tada ta da sallah waye da sauransu na fatar an gane sannan shi dalilin da yasa suka ce mai taimama baya limanci mai alwala ya bi shi sallah saboda shi mai taimama din muhudis ne yana da hadis an gane su wurin waɗancan da suka ce taimama ba ta ɗauki hadis amma wajen waɗanda suka ce tana ɗauki hadisi zuwa sallah mai sallah to su sun yadda mai alwala ya bi mai taimama a malikiya ɗin illa dai ƙauli ne wanda bai shahara ba sai cikin manya-manya umbatul kutub za ka dinga ganinsa an rubuta. eh to amma abin da ya fi inganci shine taimama tana ɗauki hadis an gane zuwa ka sallame sallaka eh kana ɗauki hadasi in ka sallame sallah shi kenan in kana son kai wata sai ka mi sai ka sake yin sabuwa an gane kaga waccan ta yi espiya kenan babu ta wata amimu shi yasa ya ce maka alal, alal mashhuri wata amimu wajihihi waya dai yana cikin farillan taimama in ya zo shafan fuska to ya shafi fuskarsa gaba ɗaya ba wai sama-sama ɗaya zai ɗan abin nan ba ko ina duk inda ya san yana wankewa da ruwa to sai ya shafe shi wajibi ne waya daihi haka kuma ya game hannayensa gaba ɗaya da shafa shi ma wannan wajibi ne amma hannayen ana nufin ila ku'aihi zuwa iya wuyayen hannuwa shafa daga nan kan yatsu zuwa nan to shine wajibi an gane shine wanda in baka game shi da shafa ba wajen shafa to taimama ka ba ta yi ba amma nan zuwa zira'i kenan to shi zai faɗi hukuncinsa nan gaba wabbar batul ula da shafan ƙasa na farko a nan da yawa wasu tunda sun ji an ce an yi amfani da abdarbu ana nufin wai ka zo ka yi tarauka ƙasa to alƙawbi abdulwahab mai littafin a talƙinu babban malamin malikiya ne ya ce abdarbu ana nufin almasu ana nufin ya shafi ƙasa da hannayensa ba wai ya rafke ƙasa ba an yi amfani da lafazin addarbatu ne ko malamai suna amfani da lafazin addarbatu saboda kada mutum ya kalli cewa ai tun da ya yi wanka ya shafa mai sai ya dinga ƙyanƙyami wajen shafan ƙasa ko kuma yana ganin ai tun da shi gaye ne sai ya ɗan dinga taɓa ta kamar da tsoro haka to shi yasa sai suka yi amfani da lafaza a darbu saboda mubalaga don ya zamo ana son ya zan ka shimfiɗa tafunan hannayen ka ga ƙasa ya zan ko ina ƙasa ta yi ta taɓa amma ba ana nufin ka buge ƙasa ba aka yi wannan bayani haka shi ma attata'i mai sharhi akan risala kun san attata'i to ya yi sharhi ga risala shi ma ya yi wannan magana aiko ana amfani da shi sanannen littafi ne ai eh to ku neme shi ga wanda ke karanta risala zai taimaka masa eh shi kuma wancan sunansa at-talqin ya rubuta shi akan fiqhun mazhaban malikiya was-sa'idu at-tahiru sannan wajibi ne a samu as-sa'id at-tahir wanda yake mai tsarki to me yasa ya ce as-sa'id bai ce at-turabu ba sau da aka ce at-turabu ya shi ya fita bai cikin at-turabu in an ce at-turabu laka ta fita ba ta cikin at-turabu in an ce at-turabu duwar wasu sun fita ba sa cikin at-turabu amma idan aka ce as-sa'id to a loga shine kullu ma sa'ada ala wajhil ard duk abin da yake bisa doron ƙasa to shi ake kira da as-sa'id kaga duwar watsu sun shiga laka ta shiga yashi ya shiga ciyawa ta shiga in dai ba a sare ta ba in dai tana nan riƙe da ƙasa to duk wannan sunan sami to shi yasa suke amfani da as-sa'id ba sa amfani da lafazin at-turab kaga as-sa'idu a am to sharaɗinsa kawai ya zamo mai tsalki ba mai najasa ba yana da jasa kaga ba a taimama da najis wa huwa kullu shine dukkanin ma sa'ida ala wajhil ardi an gane ko duk da sa'ida din shi yafi wancan sa'ada akan kawo shi babin hawa zuwa sama sa'ada ma'ana ya takala ya hau matattakala إليه يصعد الكلم الطيب سعيدة ina an ka samu sa'ida eh shi ne muke ƙoƙarin rarrabewa na'am eh shi kuma wannan wanda ke da alaƙa bisa doron ƙasa to shi sa'ida ne an gani sa'ida ne ya sa'adu shi ma wancan sa'ada ya sa'udu mudari'insa sa'ada ya sa'udu an gani hakan kuma akan ce ya sa'adu duk ana faɗa amma dai ya sa'adu ɗin shi ya fi shahara to shine kullu ma sa'ida ala wajhil ardi duk abinda yake shimfiɗe akan doron ƙasa min turabin na turɗa aw ramlin ko yashi au hijaratin ko dora watsu aw sabikhatin ko ƙasa ta gishiri aw nahwi zalika ko abin da ya kama da wannan to sunansa as-sa'idu wa amma sunanuhu mala yace amma kaga sunnonin taimama fasalasatun to guda uku ne na farko tartibul mashi jeranta shafa jeranta shafa an gane za ka fara shafan fuska ne kamin hannuwa to sunna ne ka fara shafan fuska ɗin sannan hannuwa an gane ko? amma malamai suka ce da zai saba ya fara shafa hannuwa sannan ya shafi fuska taimama ta yi amma an so in akwai lokaci ya sake sallah in ya riga ya yi sallah kaga kenan musahabi ne sakewan ba dole ba ne ana ko bai sake ba to taimama dai ta yi kuma sallar ta yi shi ne ce wal masu min alku'i da shafa daga wuyan hannu ilal mirfaƙi a gani zuwa larfak gwiwa shi ma sunna ne an gani yawwa kenan kaga da zai shafa ya shafi fuskarsa sannan da ya zo shafa hannu sai ya takaita iya wuyayen hannaye to ya bayar da farilla kuma in ya yi sallah sallar ta yi amma shi ma sun ce ya sake sallah in akwai lokaci saboda a wurinsu shafan zira'i yana da yana ɗan da ƙarfi sosai an gane sun ce abin da ya haifar da wannan saɓanin saboda hadisin da ya zo na ammaru bin yasir na farko za mu ga bugu guda ya ambata na ƙasa sannan kuma wanda ya zo fi sayil bukhari wa muslim ya ambaci iya shafan fuska da shafan tafuna hannaye babu zira'i babu mi babu bugun ƙasa na biyu to shi yasa suka ce kenan shafan zira'in ba dole ba bugu ma na biyu da suka ce za a yi don hannuwa shi ma ba wajibi ba ne idan ya yi bugu ɗaya ya shafe fuskarsa kuma da wannan bugun ya shafi tafuna hannayensa to ya yi abin da yake farilla kuma in ya yi sallar sallar ta yi sai dai in mantawa ya yi to ana son ya sake taimamat in akwai lokaci musahabi ne sai ya sake yin wannan sallah ne an gane amma ba dole ne ba an so ne ko bai yi ba ta yi tun da dama abin da a wajibi ya yi mai ya bayar da shi to wannan shi ne wata jididu darbati lil ka kaga shi nan da sabunta sunna ne ya sabunta bugun ƙasa wato na karo na biyu lil yadaini domin shafan hannuwa shine yana nufin wayannan daga kan yatsu zuwa nan wa amma fada'iluhu amma kaga musahabban taimama fa salasatun aida su ma guda uku ne at-tasmiyatu cewa bismillah musahabbi ne ba dole bane wal bada'u da farawa fara shafa bi mashi zahiril yumna ya fara shafan bayan zira'in hannunsa na dama bilisira da hagu kamin ya shafi ciki ilal mirfaki ko zuwa wato gwiwa summa bil batini sannan ya dawo ya shafi cikin zira'in ila akhiril asabi'i har zuwa ƙarshen yatsun hannunsa to duk wannan musahabi ne ba dole ba ne in ba haka ba ko cikin ya fara shafa sannan ya shafi ban ya yi wa masuwal yusra da shafan na hagu misla zalika irin yadda ya shafi daman wallahu alam Allah shi ne mafi sani to wannan su malaman malikiya abinda suka ambata kenan to kusan za mu ga hadisan da suka dogara da su kan cewa za a yi bugu na biyu kuma za a shafi zira'i to duka malamai sun yi magana a kansu akwai 'yan matsaloli cikin hadisan an gane ba su da ƙarfin da za su iya tabbatar da wannan hukunci shi kuma wancan hadisi na ammar bin yasir da waninsa za mu ga hadisai ne sahihai fi sahih bukhari wa muslim to kuma bisa ga abin da mun karanta a musalawar hadith nassi sai ya tabbata sannan ake maganar a ciro hukunci daga cikinsa shi yasa in ka zo taimama ka wadatu da bugu ɗaya sannan ka shafi fuska sannan ka takaita ga tafunan hannaye saboda hadisan da suka ambace shi su ingantattu ne waɗanda kuma da suka zo ƙarin cewa sai an shafi zira'i kuma sai an yi bugu na biyu to suna da matsaloli ba su tabbata ba game da malamai da yawa sun yi bayani a cikin littattafansu to nan za mu takaita saboda lokaci ya tahi insha Allah ta'ala wani sati sai mu tashi bayani akan sharuɗan sallah tun da yanzu an riga an kammala tsalki da ma madadin tsalkin shine taimama to abin da ya rage yanzu kawai sai bayani akan sallah da sharuɗanta da farillanta da sauran abubuwa dai da take da alaƙa da su alaikum salam wa rahmatullah eh to abin da ya sa su malamai ke kawo wannan saboda ba su son a yi alfaslu tsakanin yin taimama da tada sallah su sun ce kana gama taimama to mu basharatan sai ka yi ikama to in an ka ce sai ka yi ikama a waje ka gama to kaga sai ka yi tafiya tafiyan nan ka shigo masallaci to suna ganin ba da wani tazara ne to amma duk wannan dai kawai fahimta ce ba nassi ne ya zo ya ce ai haka ba a gani nusus na alkur'ani ko hadisai da suka tabbata kawai cewa suka yi a yi taimama ba a yi magana tsakanin wajibi ne a haɗa ta da sallah ba ba tare da wani fasali ba ba su yi wannan magana ba fahimta ce saboda haka ba za a dogara gare ta a doke shi a matsayin ƙa'ida ba cewa dole in za ka yi taimama to sai ka riƙa ƙasa ga leda ka shiga masallaci cikin masallacin ka yi taimama sannan sai ka yi sallah wannan ba daidai ba ka'ida ba ne saboda babu wani nasi da ya tabbatar da wannan wannan duka fiƙihun su ne na duba da ita taimama dama dai ba ta kaɓe hadasi sawa'un ƙarami ko babba tunda kaga yanzu ko da kayi sallan ne kaga wajibi ne in ka samu ruwa kai wanka dole ne an gane to tunaninsu tunda akwai janaba shi yasa suke ta ƙoƙarin tattara abubuwan na'am na'am yau ya zo fi alhafiz ya kawo shi a bulugul maram akwai hadisi abdullahi duk ba su inganta ba karai kuwa duk hadisan ba su tabbata ba su tabbata ba shi yasa ba za a dogara ga abin da suka kawo ba saboda haka jumlatan dai hukunci in ka samu majmu'ul fatawa na shekul islam to a dunkule ya ce duka hanyoyin ba su inganta ba to haka mai littafin albadarut tamam shi sharhi ga bulugul maram din da ya zo dai ya yi magana akan hadisan shi a tun da wasu tabbata ba to ba za a ce a ciro hukunci ba ba kawai da an samu hadisi shi kenan ƙwarai kuwa ya yi bayani akan wannan duk wata hanya fa inda ya saɓanin wadda ta tabbatar da abin da muka faɗa ne tana da matsala ka'idar da za ka ɗauka kenan ka huta duk hadisin da ya nuna a shafi zira'i ko a yi bugu na biyu to yana da matsala aga khalas masu yan ɓata lokaci akwai kaza akwai kaza ka'idar da malamai ke ambata wannan sai in ana son a yi dirasar hadisan ne ko isnadansu ana son a karar da juna ilimi menene illa ko ne wannan hadisi ta wannan ana iya samun lokaci sai a tattauna wannan to ai na faɗi hujjarsu haka yawa fikihu ne wannan ba hadisi ba ne su ne kawai ba hadisi ba ne wani hadisi sun kawo hadisin cewa maza sanar salam ya ya ci wani zai iya yin a cimama da sallar biyu Suwa.
kuma guda daya suwa a cikin hadisi ne a'a ina ka ce ka karanta ina a cikin kamar cikin a, sharhin shi muktasin ahadari wannan a, halin masa'il akwai wani hadisi da na ga ya kawo guda halin masayar ai ba littafi ba ne dan bid'a ne fa yi shi dan bid'a ya yi shi wani mutumin mali ne dan dariƙa ne yana zagin ahalus sunna sosai Eh, in za ka nemi sharhin ahadari ka nemi almiskul azfari na ashankiti ko kuma ka nemi sharhu mukhtasar al-akhdari na malam aminu dini na na kano eh ko ka nemi umdatul bayan ta almirdasi to kusa-kusan dai su littattafan da ake iya samu a kasuwa eh amma halin masail ai akwai matsaloli a ciki ma ba littafi ne da ya kamata ana karatu ba Mm, dan ɗariƙa ne yana zagin ahlus sunna sosai kuma mafi yawa abubuwan da ya kawo wasu duk shirme ne ba babu ta hakiki na ilimi hadisan da yake kawowa wasu ma sai ka koma ma ka rasa su ma a littattafai Mm. a wani ma ko littattafan ma ba za ka samu ba asalan ma dai kawai yana yawo ne ga bakunan mutane a littafi ma ka gan shi a rubuce ba za ka samu ba Ka- to me amfani wannan Mm, to irin wayannan ba ba a hujja da su Eh, har ko yaushe mutum yana gina tsarin shi ne akan abin da yake umda kuma yake abin nan amma in mutum ya gina ilimi ne kan abubuwa wahi- wahiyat masu rauni to gaskiya in ya zama ma mutum jiki matsala mutum zai samu irin wayannan aje su za ka yi gefe in ka gama da waɗanda an mu'tamadai kana da faraga sai ka sai ka duba waɗancan babin fa'ida don ka san abin da ke ciki yawwa ma wanda yake farko-farko ilimi bai ishe shi ba bai ma da lokaci to ka himmantu da abin da yake sabit tunda rayuwar ba ta da tabbas Eh, to wannan ba a mali safahi cikin shuruhu a yana hadari bai ciki Eh, bai ciki Eh, bai ciki wani mutumin mali ne Eh, ya rasu kwanan baya ba da jimawa ba mu'asir ne ai bai daɗe da rasuwa ba bai jima da rasuwa ba na'am eh gina ba laifi ga marar lafiya an masa rangwame wanda bai da lafiya amma amma wanda an lafiya lamin kai shi shafa ga yi shi ma marar lafiyan ya zamo gina ɗin ba ta da siminti sannan kuma ba a sa mata farar ƙasa ko karmata ko ko fenti ko dai wani abu dai wanda za a rufe ƙasan wanda shi ba ƙasa ba ne a gane? yawwa shi ma marar lafiyan kenan abin da suka faɗa kenan eh to wannan kenan amma abin da ya shafi gina ko da ta dutse ce zaka zai zai iya abin nan dinta amma shi wanda Allah ya aloka ga yana da damar da zai je ya ya samu abin da yake al'asulu shine ma sa'ida ala wajhil ard shi ko mara lafiya kaga rangwame aka yi masa saboda yanayi na ciwo Amen. To shi kenan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته